إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka yau gashi insha Allah kamar dai da aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel wadda take da lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kinan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 inan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum na'am to to to to yan uwa masu kira ana da kwallon abu ya gudana ta maimaitawa idan mutum zai kira ya kau da rediyo ko ya tashi bar inda rediyo take assalamu alaikum assalamu alaikum na'am alaikum salam Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Yawa, Allah ba wata malam.
na'am sannu ku Kamar mutum iya da mata biyu.
eh Matar ɗaya a gida take ɗaya kuma irin mai zuwa aiki jin kwantaran.
eh To wai da ta dawo ɗakin ta za ko kuma sai ya ida kwanan nan da ake na wadda take gida.
to
Shi ne tambayi.
to assalamu alaikum
Aminu wa alaikum salam arama.
na'am
Barka da warhaka.
barka
Na lafiya.
alhamdulillah
Ya niya.
alhamdulillah
Abdulzaki ne daga nan garin Kadamari yake ne da tambaya.
to bismillah arzuk
Yawa kamar sallan magaruba in ka isko raka'a ɗaya.
eh
kuma in ka tashi biyan zaka ci ko a jere ko ko dai zaka ci ko ka zauna ka yi zaman tafiya to ka tashi ka yi ci ko dai eh to
shi ne ke da tambayi ga su hawar wani mana haka ta yi kusurwa insha Allah To, bayanin dai da nake cewa zan ƙara yi, ya zamanto don masu wanda zai kira ya yi ƙoƙarin kashe radio ko barin inda radio take. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
a na kasar ta laha Lafiya alhamdulillah.
to ina da tambaya aka ce wayan da ne baban ka da ya kafa ne
To, shi kenan. Assalamu alaikum. Eh, muna eh, assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. La la,
ya aiki alhamdulillah.
muna da tambaya ne ta kamar macen da aka ba ta haka ta shayi shiru duka zuriya ce ba bai da aure ko ko shi ne ba a aure.
to yake nan na'am eh to muna hata dai kenan assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am ka ji ku ya ka ka hance ka Salamu alaikum.
wa alaikum salam
malam muna tambaya wani kamar wani kamar a musulunta ba kamar mutum yana da daman ya shiga harka wannan harkar siyasa
to
a matsayin mutum na musulmi haka.
to assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
na'am
Muna tambaya ne kan kamar mai azumi na lafiya yana yin zuwa mai allura.
na'am
Eh, yake eh ina ga na ya kamata mu dan tsaya assalamu alaikum na'am na'am
Wannan mutumin daga wajen kwalori ne sai ka kare su mana.
ha
Wajen kwalori, a da kasar kwalori ko wajen girgin.
eh
Yawa to a wajen nake sai ka kare ma.
na mi
sai ka kare su ina da ina da tambaya to ba matsala eh amma sai ka sai ka kare wannan to ba matsala
yawa ha
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
kana assalamu alaikum to zai bari a bari yan uwa amsa tambayoyin da aka ɗauka daga baya kuma sai a karanta sai alsaran to mai maganar mata biyu ɗaya yar kwantarati kenan tana daji in ta zo ya za a yi a takaici dan uwa wanda yake da mace biyu ko sama da haka mata wadda ba ta gari ita ba ta cikin lissahi amma da lokacin da waccan ta dawo ta waje kai tsaye kenan wurin ta za'a matuƙa ba ɗakin wanda ya shiga ba waccan ta zo za a ɗakin ta illa abin da yake wakana cewa in ta zo kwana nawa za ta yi a ƙa'ida rabon kwana da ake yi kwana ɗaya ne bibi ake yi haka za a yi hede in ta gida ta mata kwantarsa ta amin ta mata alhurma ta ina kin zo ki yi kwanakin da kike hake komawa amma ba in o gida ta kiya ko ta gida ta ce ai ta a bata hakin ta kaida kwana bibi za a yi in an yi biyu a bi a nan in biya ta samu ta tayi ta tunda ita ce ta bar hakin ta dai bata ce dinin ta bar bata mata kila sai da ta dawo wannan ya dace da ita ta gidan tana da dama ta tambaye ta alhurma ta zama ta wannan kwanakin da ta zo kayan ta koma amma in ta ta kiya bata dama ta ce ai ni kwana kaza ake ce bi kenan kenan haka kenan amma duk da ta dawo kenan za a zo a a za a zo ɗakin wadda ta zo tunda ita ce bata nan ta zo yanzu a bata haƙƙin ta zo gidanta a yi kwana biyu da yake in biyu ake haka ne sai magana ya s- magariba raka ɗaya in ya tashi sai ya kawo biyu a a zai kawo raka'a ta biyu ya zamana ya tahiya fatiha da sura ya zamana ya tahiya tukun daga baya tashi ka fatiya kadai a asirce abin da ya yi a cikin sabanin malamai ya ka fatiya kadai a ƙarshe tukun ya zamana kenan ba a yin ba ba sa bazarci a raka ta biyu za a kawo a yi tahiya tukun a tashi sai na mutum wanda aka ce ya gaida baban shi a tsaye eh, ya kahurta yan washi lamarin kahurta mutum iya buƙatar iya buƙatar eh, yana buƙatar hujja ba haka ba kurin a ce wannan kuda a cika zalahi ne amma a ce kafurci ne abu ne mai girman gaske kuma babu inda shari'a ta kawo wannan maganar illa an san misali za ka yi ma'ahi wani a tsaye a zamana akwai wani gama ku a cin gari ma to na za ku gaisa an san kamar mutum a ce mutum a cikin ladabi misali ka zo tsoho a zamani kai ka ce tsaye kiri kaza kai ka zamana kai ma sai ka zamana ku yi ku tattauna haka ya kamata a yi amma mu cewa har a ce wa mutum to ya dan kula misali annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai shugaban kowa ƙarshen rayuwar shi fatima radiyal anha ta zo ba ma shi ma yake zama amma ta shi yin gumi ta gaisa shi ma ta shi kidan ba magana bace ba ta maganar eh, wani tsayuwa ko zaba wani a cin gaisuwa ya san su kama maganar durƙusa bai cikin wannan ƙa'ida ta shari'a maganar durƙusa kai ka zamana iya zaune ku gaisa shikenan an kare sai ka zama na kwano sai magana yaro idan aka share da yaro a cikin aka share da yaro a cikin na me ake cewa a cikin gida donin zuriya ce bai armi eh abinda ake ni idan yaro wata mace ta bashi nono shi wannan yaron shi kadai ya zama ɗan gidan wannan mata ya zama ɗan wannan miji nata wanda suka aihu tare shi ya zama kudin ɗan gida kamar ɗanta na cikinta ne duk wanda ɗanta na cikinta bai armi shi bai armi magana kenan baka araman ɗiyarta baka araman ko ko sa nuna tare ba ta zama ɗuwarka baka araman ƙanwata yadda shi mijinta ta wannan wanda aka aihu tare wanda ka sha nuna matar shi shi ma zan babanka eh ya zan babanka in a ce misali kai mace ne bai aramanta kuma baka araman ɗiyan shi haka dai kun ka zama dan gidan kai kamar an ka an tsoma ka cikin wani gida kurin ka zama to sabon kai kai mai gida biyu ne kurin da kake kamar mai uwa biyu da uba biyu ne duka abinda baka arama wannan dangin ba baka baka iya arama haka baka arama wani mata baka arama yan wanta ta diyanta haka ne abin tsarin yake to eh tsarin ina ga tambayar mata magana magana siyasa baka ce magana siyasa a musulunci akwai siyasa illa ka ce ko yarda da tsarin ɗaguta wannan shi da baiwa musulmi a ce amince da shi amma kana shiga daban inda mutum ya san irin halin da yake ciki da wurin da yake ciki kurin sai magana allura mai azumin nafila ta allura na a ce mai ake cewa mutum a mai allura iya nafila ko azumin farilla ko azumin farilla ko nafila babu wanda ya hana yin allura in dai ba bace wadanda zama abinci na ta siram da ake yi mutum zama abinci amma dai allura haka ba ta bata azumi gaskiya magana kenan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa wala lafiya la ilaha illallah Allah sun fara bayani game da an ce akwai hadisi da wanda yake bayani da wuri kace in ta kare hanya sai ta tsige kai za ta yi wankan hanya eh da fara mana bayani da wannan hadisi ya ganta eh to
assalamu wa alaikum salam assalamu alaikum alaikum
wa alaikum salam na'am mana taslayya lafiya alhamdulillah da dama yayi alhamdulillah
da wani tambaya ne gare mu kama adadin shekara nawa ne mutum ya kamata in bai karbi musulunci ba ko ya tuba ba a karbi tuban shi ba ga
to eh wani mai maki abin ga wasu gare shi to shikenan assalamu alaikum
alaikum salam na'am
a karamar zalla alhaji malam a tona boshin na'am
muna a dama dan mu gaza ne ina neman lambar nan na da na da ba same da ba haka ne ga tana ka samu
eh alhaji a duba na boshin ba eh na gane da kuna lafiya ko na sai kana alhamdulillah alhamdulillah da wadanda saboda sai ya samu wani da kira na eh kware kware alhaji eh kware da wadanda da wadanda muna cikin a da a ce To, da Allah Allah- ya tafi jama'a da shi muna cikin a da Allah amsa wannan insha Allah amsa wannan insha Allah alhamdulillah to bismillah
arama muna da la alo alhamdulillah
kira alhamdulillah
amma da nasar
na'am to cewa dai ƙoƙarin kawar da radiyo ne ya kamata a yi a lokacin kira ƙoƙarin kawar da radiyo a lokacin kira assalamu alaikum wa alaikum salam ana masa da safiya barka alhamdulillah da kokari alhamdulillah
ana yin tambaya kamar muna addu'a kuma da muke da wai ayi da ya baki salihi da malam haka
to shikenan na gane assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da la-
Na kwana alhamdulillah
wanda kokari mana sanin ku alhamdulillah Allah ba da lana.
amin amin amin amin
Malam muna da tambaya.
to bismillah
Eh, guda zuwa biyu to
farko kawai akwai wasu ƙungiyoyi wanda suke aiki kawai ONG wanda suke aiki sun gashi kayan wannan suna ba ba ma mata contraceptive abubuwan nan kawai na ana na ana haihuwa eh ko wasu allurai da suke musu eh to shi tambayar da muke so wai ya ne ya kunce aiki tare da su
to
eh ba kuma ta biyu ah, kawai bisa wa'annan almajirai wannan masu farade a gari wanda za ka ganin su almajirai yara kowane lokaci da dare har zuwa ƙarfe goma zuwa sha ɗaya eh
wai shi wannan wasu ke cewa kawai in ka kama ka kama musu kan musu te ka ba su ka ba su abin eh, ka ba su taimako kawai ka kama musu ne su zan kai
eh to eh to ya hukunci ya kamata a ba su ko ko wasu ke ta ba a ba su ba kawai zai sa ba za su yi ba
eh na wa alaikum salam wa rahmatullah Muka ba da gidan tattala, alhamdulillah dala tambaya ce nake maka.
na'am Wai kama da masu bin alƙur'ani na kinna eh wani lokaci kawai ni ne mai san da isha amma kawai ina tunanin da a ƙarshe na ga su ne. To kuma san da kana yin sake hukunta yi kenan. Wanda ba Mm.
ruwan su da hadisi kawai na ƙur'ani.
eh Eh, wai isha ce ne a cikin su kana yi wa ko kuma da an sai.
To, shi Amma ke.
abin ya ɗan kwana biyu ba.
to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ha daga gidan wani musamman gida gida ita musamman
Tambaya da muke akan kama al'amarin da eh ba shi da kyau ha
Ya?
daga murya gaba shinka da kyau to duka ma cire to ina ga abin da yi a assalamu alaikum
Alo, assalamu alaikum.
wa alaikum salam dallah Barka da aiki.
alhamdulillah To da layin ya kokari.
alhamdulillah
Yau Abdullahi ne dawo da a sake rarrabe mishi wai ita sallar kabli da ba wacce ce da in ta kama kaman kabli ce wanda in kai kari ko ko in kai rage.
eh
Yawwa ba a dace kuma sama in ka kara ko in kai rage wacce ce za ka fara yi.
eh In kai kari
to a tsakanin kabli da ba a na gane shike ne Yawwa.
to yan wa'ai hakuri amsa wannan tambayoyi mai maganar sun ce kai na mata masu haila nassin hadisi ne ya tabbata Eh, na assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
alaikum salam A kwanan kwanaki na.
alhamdulillah
Wani dalla ka ce ɗannan ta yan tabligin na ne.
eh eh magana ta sun ce sun ce kai na mace mai- eh, mace mai hajjinin mai wankan haila yanwa mas'ala ce ta magana ingancin hadisi hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari cikin sayar muslim na aisha shi ne ake magana da shi na da ya ce mata kuji sha'arak wa tasili aisha ta samu haila lokacin da aka zo shiga makka sun zo da aikin haji to annabi ya mata magana ta sunce kanta ta yi wanka wannan nasin dai hadisin ake magana kan shi ya inganta illa mafahimcin hadisin abinda hadisin da ke hukumtarwa ne malamai ke samun saɓani kowa ya yarda da ingancin ruwayar da ta kawo wannan ta aisha ta annabi ta sunce kanta ta yi wanka abinda yake hukuncin hadisin ne malamai ke magana shin wannan wanka wankan haila ne ko ko bayan haila domin abu ya tabbata dai a lokacin nan ba haila ba ce haila ce ta kama ta ya ce ta yi wanka ta tsaye kanta ta tsaye kanta ta yi wanka ta je ta yi aikin hajji gaba ɗaya da kowa yake yi amma kai ta yi tawafi to ƙarƙashin wannan ganin haila ba ta ƙare ba kenan mai ka magana haila a ciki wasu ke cewa kenan wannan sun ce kai ba na haila ba ne ba wasu ce a idan aka yi umarnin a sun ce kai hailan ma ba ta kare ba ya kenan ta kare yan wata kace da wuri ne gaskiya na malamai sun samu sabani malaman suna da dama kan maganar illa abin da yahi kullum mutum huta kansa daga cikin wannan sabani mai ƙarfi a sincan shine yahi huta daga cikin dukkan wannan shakka sai magana ta shekara ta shekara nawa ce mutum zai yi wani iya musulunta babu ba karba a musulunci babu shekaru da za a yi na ba musulunci ko shekara nawa ce sai dai in ka fita daga hankalinka ne wannan a ce misali mutum ya shiga gargara dibanon sallar salama da abu talib shi tun mashire ne shi manzo Allah haye girma ya zama manzon Allah ana ta gwagwarmaya da shi ga manzo Allah Abu Talib ya zo da suwa manzo Allah ya ce ya ammi ka hudu kalma guda da zan samu hujja a wajen Allah in cece ka kai kalma ta la ilaha illallah yayi yayi karshe dai yace ina kan mayagun abokai suna zamane suna ce yanzu Abu Talib za ka bar addinin uwaye da kakannu ka bar addinin gargajiya ka bar uwayenka ka bar dai annabi manzo Allah yana ya ammi kai kalma guda samu hujja a wajen Allah karshe dai rashin rabon imani ya ce ya muhammad kai haƙuri wannan kalma an ba dan ina gudun ba mun gori bayan na mutu wani kalma da na yi ta kudin wani ta magare ya ce ina nan kan addinin uwayena haka yi mutu ba allah bashir ban musulunta ka kenan anan ba magana shekaru kaga anan ayi amma kuma kenan da ba a musulunta yan shekaru kai wani magana ba ta wurin ba ta so ma a ce magana wani kai da shekarun musulunta babu wani magana aka take tsayi kuwa ga sa boko haɓa ta kace ma hiracin ma ba ma magana bai ta kai wajen wajen tattaunawa har a yi saman saɓani kanta a ci an yanke ya mutum shekarun musulunta babu babu ba su shekaru kurin aka tsaye musulunci kurin mutum ya zo gargara shi ne kurin zai mutu shi ma ya fita ga hankalin shi sai magana ta tahiya bakin salihina ina ga dan uwa kamar da kace wasu malamai sun ce ba na tsammani malami zai wannan magana ya ce tahiya bakin salihina tahiya in wa duk wanda zai tsaya tahiya atayatu lillahi wa salawatu lillahi wa tayyibatu salawatu وتبت صلوات الله السلام عليك أيها النبي والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى بعد الله صالحين هي تسيا باكين صالحين ko can zakiya ta mai to duk wanda ya tsaya bakin salihina bai ba tashahhud nan anan ba ma tashahhud asalin ma ta yi a sunna ta kai tashahhud daga ko tashahhud ula ko asaniya ko sai al-awwal tahiyya sunna ba tashahhud to idan ka tsaya bakin salihina kaga babu shahadu Allah la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah dole babu su tahiya ba ta zama tahiya gaskiya ko ba kai tahiya ba duk wanda ya tahiya ya tsaya bakin salihina bai ba tahiya bai ba tashahhud wannan dole ga maka rudu ne ba gaskiya ba ce ba rudu ne ba magana malami ba magana malami a ce kullum magana ce ta jahilci aka aka yi ta amma baiwa malami ya ce tsaya tahiya bakin salihina ko ta farko balle ta biyu ba a yi ba tahiya ba ce ba ka rabi ne ka tsaya kullum ba kai tahiya ba sai maganar masu maganar rage aihuwa aiki da su yan uwa shi a musulunci musulunci addini mai tsari mai komi kowa ya yarda ba saɓani a musulunci akwai wata ka wani hali wanda aka yarda mace ta tsaye da aihuwa ma gaba ɗayan akwai illa ga rayuwarta ko ta tsaye da ta huta duk wannan amma abin da musulunci bai yarda da shi ba irin su suke tallar gudun in aka yawa za ka rike kai yawa zai ka kaza zai ka talauci wannan shine hadari kuma shi da laihi ga musulmi ya sa wani aƙida kan shi amma akan dalilai da dama suna zawa ga mace misali tana misali mata masu rutsa kowane lokaci abin ta gaje shi ta kawo wahala kan abu ko ta rashin lahiya irin wannan in ta sha magani in dai magani bai illa ba mai ce laihi ne a sharance kina ya dace da wanda za a wakin kuma da yadda ake farfagandan abin akan talauci da zai kawo talauci wannan shine shirman gaskiya magana sai maganar bara to lalle yanwa a yin bara musulunci bai kawo bai tsara bara ba wasu ɗauka suke kamar wai tsarin bara tsarin musulunci ne bara a musulunci bara da rura ce larura take kawo bara a yi gwalgwadon huta daga larura a hasa musulunci bai yarda ba da ɗaukan bara sana'a irin da ake anan wajajenmu ko garuruwanmu abin kamar wata ma ƙa'ida ce ina tar wani wani bagwari zai musulunta daga wani malamin jira ji hudu ya ce shi gaskiya iya so musulunta amma iya so dala in ya musulunta an ya mishi bara an ya mishi bara in ya musulunta me yake ne shi ba mu Allah shi ji yake kan musulmi ko sai bara wai ka tambaya zai musulunta amma a ya mishi bara to kaga wannan ya sa dan yan ganin ko a ta misalin Najeriya an kaje tun daga arewa kai har gusum kasar gwarawa an kai masu bara kuma hiya Hausawa ne su ta musan bara ba duk da annancin su bara ba cikin adunsu su ko na magana mafi yau sai suka suka yawan an iya cikin al'adun nan wajen kenan bara ba musulmi ce bai yarda da bara sana'a bukata kuma a ɗarme mata gindi akan zaman sana'a kurin bara mai larura ne gwalgwadon da rura da yake ciki misali ka ce yaro yaro karmi ya bara har kare da ya kare shi ya yi yawo ka sanin ba bara bace ke ta abinci kaga wannan kaga litin maka mace zamanto an sa ya zama yaro ya lalace zamanto kurin dan duniya suna yawo kan titi kurin ba magana katu ba magana magana tarbiya gaskiya hadari ne gaskiya magana irin wannan sanan ka bashi ma sai ba lahin komi dan lalaci ne gaskiya sai magana ta kalakatu salama to wai ya bi dan kalakatu sallah an wata sallah maganar idan ka bi mutum baka san ba me yake ciki in dai an yi sallah cikakka ba abin da aka rage na sallah korin hede a gaba kaka kara domin yana kida zai bar suna da yawa cikin sallah dan bar ruwan ta sai maganar abli da ba'adi wacce ce kabili asalin kabili abin da shara na ana cewa inda aka yi ragi a yi kabili sujada guda biyu kafin sallama inda aka ƙari a yi ba'adi shi ne kenan sujada biyu bayan sallama shi ne asalin assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am
kamar muka sallar magariba eh sai muka samu sakan shan
eh
idan muka tashi muka suko daya muka yi tahiya eh na ƙarshen kuma da za mu ka alhamdulillah mu ba su da
shi tsarin bin liman yakan canza maka sallah akwai maganan ganin malamai kan irin wani abin amma magana mahi karhi mahi hujja shi karara cewa kurin idan ka samu liman duk abin da ka samu da liman za ka ɗauka shi ne sallaka ta farko yanzu misali ka samu liman raka'a ta ƙarshe ko za ka ɗauka ita ce- ita ce raka'a ka ta farko ko sallah ce kenan ka san mai aiki a raka ta biyunta misali kenan magariba ce ka san kenan ana fatiha da sura a bayyane a raka ta biyu sai ka yi tahiyya ka tashi mai aiki a ƙarshe fatiha kaɗai a asarce wani zai kama ka ra'ayin ai can ka ba- ya bar sura fatiha ai shi mai bin liman idan ka samu liman mutum kama a rukui an ce ka- ka ka fatiha sura har anan duka ma ba ma fatiha babu sura amma kuma amma kuma ka samu wannan raka'a raka'a bi zan yi malam kuma sai in saurare ka bisa radio to eh eh bisa kamar in na zo in sha na isko na samu biyu ta ƙarshe kenan na tashi kawai ita zan maida ta farko na to bismillah cikin ina eh an wa wannan bayanin iya buƙatar abu ne wanda kullun iya wakana ga mutane kuma mutane suka shiga rikici ga su gano abin da ke ciki an wa malamai magabata suna da sabanin ciko sallah ga wanda aka bari sallah raka da kwarka shi mun sai mutum masabuki hanya mai hiciya domin misali na baku labarin cewa abin da yake fikin malikiya ka sami ishara a biyu kenan za ka kawo fatiha da sura a bayyane a raka'a biyu ta ƙarshe magariba ka samu raka'a ɗaya za ka kawo fatiha da sura a raka'a biyu ta ƙarshe amma an ga ka raka'a ta biyu zama za ka yi yan wa asalin magana nassin ko malamai suna magana kan wasu hadisai ne kamar haka a takaice lafazin da ake samun saɓani kan shi idza ataytum salata idza idza qimat salata fa antum tas'un fala tatu wa antum tas'una wa atuwa wa alaykum as-sakinatu wal waqar fama adrakatum fasallu ma fatakum fatimu kalmar fama adrakatum fasallu wa ma fatakum fatimu wata riwaya ma fatakum faqadu idan kuka isko liman ku zo cikin nutsuwa an tada kama ku zo cikin nutsuwa abinda kuka samu ku sallata abinda ya saura fa'atinmu ku ciko faƙadu ramowa wannan kalmar ramowa ita ta kawo fikin malikiya suka ce tuna ramowa za a yi kenan abin da ya huce za a ramu kai misali isha ya a kawo zan me ya huce ka ya su ce fatiya da sura ta huce guda biyu ya a kawo fatiya da sura ƙarshe matsalar da aka samu a wannan lafazi da ma- shaf- da malikiya da shafiya suka ta kan haka da hana- hanaf hanafawa to inda aka rabu kuma su malikiya da aka zo wajen wannan fatar wannan ruwaya ta ramawa to ka'ida za a zahirin lafazin an ka samu magarba raka daya kenan sai ka kawo raka a biyu ka zamana to anan malikiya suka ce a su ma anan sun yarda a yi bina'i bandan a fa'al fadal a kawal su ma sun yarda a yi fa'atimu wajen aiki kina samu magarba raka daya ya ka raka a biyu ya zamana a ciki biyu a ta yi yan wa abu ne gaskiya lokacin a takaice dai kurin magana mace zahirin magana mafi kari kullum abin da ka samu da liman shi a maza maza za su ganawa abin da ka samu da liman ka ɗoka shi ne sallaka ta hurku ko ta sallah ka zo ka samu liman raka ɗaya ka samu ka san me ake a raka ta binta raka a biyu ka samu ka sa abin da ake a biyu ta ƙarshe kullum haka za ka yi musamman sai maka misali magarba ka samu raka ɗaya me ake a raka biyu ta magarba fatiha da sura a bayyane me ake a ta ƙarshe fatiha kaɗai shikenan isha misali zan ɗan tambayar da yake ka samu isha raka a biyu me ake a raka a biyu ta ƙarshe ta isha fatiha kaɗai a sirce wanda ya maka magana ya ai can ka bar fatiha da sura auna liman ne ka bi bin liman ko da rukuyi ka samu a sallah da liman an ce ya maka da sayan fatiha da sura wannan bin liman ya sa sallar ta canza ba ta ya kara mana fatar da sura gaske magana ga haka magana mai kari kan abun kurin idan ka samu isha raka'a biyu kurin ka kawo fatiya raka'a biyu ta karshe fatiya kadai a sace kai ta ka sallama shine magana mai kari haka ka samu garba raka'a daya ka kawo fatiya da sura a bayyane kai ta ka tashi ka fatiya kadai a sace wannan shine abin da yayi amma abin da malamai ke magana ko cikin kai ba ta babu sallah Allahu a'lam wannan shine a bayani kan haka assalamu alaikum Alifta ina gwanin lafiya lau alhamdulillah bayaniya.
alhamdulillah To masha Allah dana tambaya miki wai raka abin da Yesu ba ya ce miki wannan sallar sallar tafsiri eh sai aka zamna a wanda za a yi tsayya sai an yi tsayya ne za a yi tafsiri ko kuma an yi tafsiri ne za a yi tsayya.
eh Ina muke so mu ji karin bayani.
to Kuma mutum na mace eh ina mutum gama in yamma in yamma shi ya koma sai ta kasu ya kasu cikin wanda ya manta ya tashi ramo shi daga baya ko kuma shi kenan to cikin to eh alama muna assalamu alaikum
alo na'am
za ta bala ina tambaya umar ta yalla daga lauza to bismillah wannan umar wai da Allah kamar an kattaro an yi malam ya gara sallah da asuba ba kai lagata fajar ba ya zaka yi to haka haka yawa haka mm, Allah taimaka amin assalamu alaikum assalamu alaikum to eh ina ga sai mai maganar salatar tasbih dan dan dan assalamu alaikum
malam muna da tambaya na'am
dukkan an ce an yi sallama sallah eh da an ce assalamu alaikum kamar sallama biyu ce ko wuce to kuma bayan ta an kare sallama wasu addu'o'i ne ake fare
to eh ina sauraron ku to ai hakurin waka maganar mai salatar tasbih cewa abin da yasa ake maganar daga an zamana a yi tahiya don nasan hadisi ya zo zakatun mana fukulu ta tayatullah kalmar nasan hadisin da ya bada cewa daga an zamana a zaman tahiya annabi abin a fara tahiya tahiya za a yi kenan bayan wannan ba kan wannan ruwa ba tana kuma ruwa an faɗa abin da za a yi kenan kullum daga an zamana abu na farko bayan zama yin tahiya kenan bayan tahiya ne amma annabi salati tukwaye tasbihi eh, goma tukwan a tashi gana kenan ko da raka ta biyu zama na biyu ma an zo ta yi za a fara yawa da tukwan gaba a yi tasbih ita shi zaburin zan abin da farko shi da fare wanda yake wajibi a wurin shine yin tahiya maganar ƙari in ka bari ita ba ba ba mai ba da kun ya huce kurin kuma tana ko tasbih tana kuɗe ba ga ta kai ga tasbihin ka ba amma ta sallar da ƙari da kuma ba ba mata badi maganar rakatul fajar ka zo ka samu liman ya sallar asuba abin da yake sunna in ka zo masallaci ana sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallar nafila an tare farilla kenan zaka bi liman kaka ce ga anyan koma gehe in ba buga da gaggawa in dawo a he ka bi liman sallar asuba aka sallar asuba da aka aka sallama he ka sake wuri dan ba son dasa nafila kai tsaye bayan farilla ba tare da ahmuta ba ko a sake wuri ko an yi magana kenan he ka sake wuri sai ka kawo rakatul fajr kin ga wannan kuma sunna annabi ta faɗa wani ce baka bai to ce bai sunna ta tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da wani sahabi yin hakan bayan ka sallar asuba kana iya yin sallar ka tarkatul fajr amma an tare kama kakkai maganar sallama uku ce a maganar lafazin da ya kawo sallama uku hadisin ne na na gan hasan hadisin da aka ce musul hadisin da bai da inganci akwai inkata a cikin shi hadisin bai da inganci da ya kawo ku sallama biyu ci kurin dama da hagun ba sallama ta kuma sai sallama a dama a yi ga liman a yi ga hagun to maganar hadisi mafi inganci sallama biyu ci kurin ko liman ko mamu annabi sallallahu alaihi wasallam sallama haka sahabbai sallama biyu suke tabbata daya dama daya hagun wannan ta ukun ruwaya bata inganta ba kamar da yake a wajen malaman hadisi assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah ha
kamar ta'aziyya da ta mutuwa mutum haka kuma baka mushi rasuwa eh to kamar kwana nawa ne kamar da mutum ya zauna har ka zauna mai ta'aziyya to na to an uwa a takaice magana ta ta'aziyya assalamu alaikum na
kamar sallah in kana sallama ta sallah eh akwai masu cewa salamu alaikum wasu cewa assalamu alaikum ya sallah ta yi to yan uwa na assalamu alaikum na
daga kuma al'amar daya la la alhamdulillah kuma kamar yanzu a sallar juma'a eh
ka ta yi an yi sallama eh a za za ta yi ko kuma raka a ji za ta tashi ta yi
to kamar a- da kai aka yi da zaman tafiya na gane magana yan wa'ida magana sallama yana a gyara magana sallama ta salla ba ta sallama alaikum wannan ba sallama mace kai ba sallama ta miƙa mai zai iya magana bi ta'rifi alif lam dole ayi assalamu alaikum assalamu alaikum ba a ta salamu alaikum wannan ba sallama mace ba bai cikin kalmar ta ma'ana a larabci salamu alaikum ba ta ma'ana ko dole mutum ya gyara assalamu alaikum take assalamu alaikum sallama ma haka ta shiga gida ko ta zuwa wani wuri in maka ce assalamu alaikum ko ce salamun alaikum ita ta gamuwa da mutum ko shiga gida salamun alaikum ko assalamu alaikum amma salamu alaikum wannan kurin hausa ce ba ma'ana ba ta ma'ana a larabci salamu alaikum bai ma'ana imma assalamu alaikum ko salamun alaikum amma a sallah lazim a yi assalamu alaikum Eh, na maganar cewa ta'aziyya musulunci bai kayyade ba kwanan ta'aziyya dai da kuka wani mutum a gida ne a ina kuka zaka mai ta'aziyya mu gan ba mu cewa min nasi bai tabbata da kayyade bakin kwanan kan za a ta'aziyya gwalgwadon da ya da kasan ah, an zo da gari ba da kayyade ba kayyade ba ka bakuran ko kai mai yin ko da ake ma babu kayyade wa na kwanan zaka wa mutum ta'aziyya eh gaskiya babu kayyade a sharance maganar eh, na juma'a ka samu tahiya akwai ruwa ta abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da duk wanda ya samu kasa da raka ɗaya a juma'a to zai yi azhar kurum kai tsaye zai ci gaba da sallah sai ka raka hudu ba raka biyu ba sai ta koma azhar kai tsaye kurum assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya ja aiki alhamdulillah
malam Allah muna son a yi jan hankali akan mutane wanda duk garin nan da kowa ya sani an yi sanarwa akan takaita abun da ya zama na sadaki ne kuma muna yi goyon baya da sama ɗari akan jawa wanda mun- mun gani mun sani tarayyar da suka yi aiki amma wasu manya daga cikin garin nan yawan suna laɓewa akan ɗari ɗari da ashirin kuma ya bayyana hamsin a zahiri da Allah a yi jan hankali akan wannan a kwadamta musu a kwatanta a kwata- a kwatanta musu me
na'am a kwatanta musu kamar me
a yi magana a kan wannan kamar masu yin haka a labisun da akwai ɗaiɗaya da yawa masu amsar ɗari ɗari da ashirin a wajen bayyana ma mutane wajen wasu a yi wasu da hamsin kin aka amsa bayan ba haka ba ne ba.
to kan shi yan wa kullum matsala ana magana addini daban magana kuma yanda aka yi a gari daban mu yan wanda muna magana ce amsa tambaya ta shari'a a shari'a ni a shari'ance ban na iya kawo maka hujjar a ce ya kayyade ma uban diya sirakin diya shi wanda ya kama abin sulhu ne shi in ya ga dama kuma abin da ya yi ne a yi ragin sadaki shi ya yi a yanki a yi sadaki cikin sauƙi har albarka shi ya sauƙi ga samari su samu damar armi wannan hanya ce a ja hankalin mutane da yin hakakin shi ya alkhairi ga samari ga 'yan mata yin abin cikin ragowa amma ya zama doka a shari'ance a ce kaza an ƙara kayan laifi wannan ba mu iya kama shi gaskiya magana mutum a shari'ance abinda Allah bai yanke wani bai yanke shi manzon Allah bai yanke ba Allah bai yanke ba to ni ka gina a matsayin nin ba da fatawa in ce haramu ne ka gana kabba amma bakin namu jan hankali da yin nasiha a yi ragowar ita tahi a yi ragowa ita tahi wannan sa doka shi kawo hama wani zai karya a yi abu da yawa da bai dace ba dan kullum magana shari'a tana zaman kanta kuma al'adar gari ko da aka gari daban shari'a zaman kanta ke wani shari'a ba ta bin wani ba ta bin ra'ayin gari ko kuma gari kaza suka yi shari'a zaman kanta ke a musulunce idan ga maka babu doka da zan iya ga maka wani ta kawo wani abin da kake son wadi na magana a yi jika kaza a illa musulunci ya kwadaitar manzala ya zabar da sahabbai na hanyoyin ragin da sauki shi alkhairi ga samari ga diyan mata hata da matan gaba daya amma zama doka a yanke jika kaza wannan ba shari'a ta kaba ta musulunci gaskiyar magana assalamu alaikum an wai na ga da ni kiɗin wannan yana ga assalamu alaikum wa alaikum salam to wannan yana kana magana sutura asali ana ce harimin misalla malamai iyaka da wasu ce wurin sujada zai mai kanin shi daga tsaye shi je iyaka zira'i uku shine harimin musalla na ce iyaka hurmin musalla zira'i uku ne na su mahi tsawo dai kan abin wallahi da yanwa ina ga iya din kamar da ake huciya misali mutum bisa sutura ba ka zo ba ba ta huciya dan kasa sama da zira'i uku huciya gaba bai cikin harimin shi a takaice magana da ake so a kama magana yan wani ga lokaci ya ce muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidaikin kuma kurakurai Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته